أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيئنا محمد وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم قراتم من لتاف بقية المستفيد شرح منية المريد لسيدي محمد العربي السائه رضي الله تعالى عنه هي من كمل شرحهم baitukan nan guda uku da suke ɗauke da godiyar Allah wanda mala yake cewa alhamdulil ja'ilil awliya'a warasatal kummalil anbiya wal ja'ilin nabiyya khairal anbiya wa shaykhana ahmad khairal awliya hamdan yadumu bi dawamin ni'ami ala al khalaiq wa kulli muslimi mun gama sharhin waɗannan baitoci da suke ɗauke da godiyar Allah yau za mu tashi kuma baitocin da suke ɗauke da salatin manzon Allah dama a tsari na ƙa'idar masu ta'alifi na addinin musulunci ko ilmomin addinin musulunci farko ana buɗewa da bismillah kamar yadda malam ya fara da bismillah sannan mataki na biyu sai a yi godiyar Allah kamar yadda malam ya kawo godiyar Allah a wannan baitoci guda uku mataki na uku kuma sai a yi salati ga manzan Allah sannan sai a shiga kuma asalin makasudin da ya sa aka wallafa littafi to yanzu muna mataki na uku yau za mu tashi a mataki na uku mun gama da matakin bismillah da mataki na godiyar Allah sai ma da sun makalan nazimu rahimahullahu ta'ala sannan annazimu mai tsara kasidan nan ta munatul murid ibnu baba alawi rahimahullahu ta'ala ya ce ثم على الفاتح ما قد أغلق ومن به ختم من قد سبق أزكى صلاة وسلام وعلى أصحابه وآله ذوي العلا wannan baitoci ma da yake summa alal fatihi ma qad ughliqa wa man bihi katmu man qad sabaqa azka salati azka salatin wa salamin dinnan متعلق ثم بثم على الفاتي كاغاني اي اذكى صلاه وسلام متعلق بثم كتي ثم اذكى صلاه وسلام sannan mafi tsarkin tsiran Allah wa salami da amincin Allah su tabbata alal fati a bisa mai buɗewan ma ƙad ugulika abinda aka riga aka kulle annabi Muhammadu kenan shine alfatihi lima ugulika mai bude abin da an riga an kulle menene abin da aka kulle an kulle aljanna ba wanda zai shige ta sai manzo Allah ya fara shiga kamar yadda ya faɗa hadisi ati babal jannati zan je kofar aljanna a ranar alkiyama fa astabtihu na nemi a bude sai mala'ika ridwanu da yake yana daga ciki sai ya ce waye yake kwankwasa kofa sai ya ce Muhammadu ne sai ya ce duka umirtu Allah afsaha li ahadin qablaka dama kai ne aka umarce ni kan na bude wa kowa kafin kai ya rasulullah kaga anan shine alfatihi lima ugulika a wannan ma'anar sannan za mu ji wasu ma'anonin alfatihi lima ugulika idan mun shiga sharhi a bakin Muhammadu Arabi As-Sa'i radiyallahu anhu azka salatin mafi tsarkin tsiran Allah wa salamin da amincin Allah su tabbata alal fatihi ma kad uglika abu mai budewan abun nan da aka kulle wa man bihi shine wannan da bihi da shine katmu aka cika man kad sabaka abin da ya riga ya gabata na manzannin Allah kenan da shi aka cika annaba da suka gabace shi wanda babu wani annabi a bayansa sannan yake wa ala ashabihi tsira da amincin nan su tabbata ga sahabbansa sallallahu alaihi wa sallam wa alihi da iyalan gidansa zawil ulama abota daukaka wannan baitoci guda biyu su suke dauke da salatin manzon Allah a wannan littafi na muniyatul murid to sai malam yace al'adifatu littartibi ma'al muhula wannan kalma ta summa ita ce al'adifa mai yin adafi ce littartibi domin jeranta zance daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan amma fa ma'al muhula tare da jinkiri shine a taraki ma'al taraki yake nufi wato idan kai adafi da wau ko kai adafi da fa to yana nuna babu jinkiri ka gane da cewa yayi fa'alal fatihi ma kad uguliqa wa man bi katubu man kasa baka ka salatin wa salami to sai a ce abin a jeranta suke babu fasili a tsakani to amma ita wannan kalma ta summa al'atifatu da yin adafi ce littartibi domin jerantuwa amma ma'al muhula tare da jinkiri bayan ya yi bismillah ya kawo godiyar Allah to kuma sai ya addafa da salatin manzon Allah wa atamma bi hannazimu rahimahullahu ta'ala huna mai wallafa littafin rasul muridi ibn baba alawi ya cika kalmarsa da summa biha ko huna anan taba'an domin yin bibiya da gairihi ga waninsa min fuhulin ulama daga bujiman maluma ka zainul iraki kamar imamu zainul iraki wa gairihi da waninsa suna kawowa kalmar wato salatin manzan Allah bayan bismillah da godiyar Allah lil izani domin sanarwa da annahu lam yaqtasir min hamdillahi ta'ala wa sana'i alaihi subhanahu cewa fa bai takaita ba bai gajarta ba takaita wanda bai takaita ba daga godiyar nan ta Allah ta'ala wasana'i alaihi subhanahu da kuma yabo ga Allah matsarkakin sarki alama ga karahu abu sa duk abin da ya ambace shi bai kawo shi a takaice ba bal zada ala zalika yayi kali ma akan abin da ya shafi godiyar Allah da kuma yin kirari da yabo ga Allah fatalafazul minhu yin wannan furuci da salatin manzon Allah digai ko fatalaffaza minhu ko bigairi ma raqamahu qablu wa sadara sai ya kawo shi da wani abin da ya rubuta shi qablu gabanin salatin manzon Allah wa sadara da abin da ya kawo shi a sidira shine wannan baitoci na salati wal fatihu ma'anar al fatihu min asma'i yana daga cikin sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ismu fa'il ne alfatihu mai buɗewa wa kaza haka nan alkatim sunan manzan Allah ne alkatim mai cikawa da kuma alkatam ko ka ce alkatimu ko ka ce alkatamu duka sunan manzan Allah ne saboda kira'a da ta zo walakin rasulallahi wa katiman nabiyina walakin rasulallahi wa kataman nabiyina alfatihu da alkatimu duka suna daga cikin sunayen manzan Allah wancan alfatihu mai buɗewa alkatimu kuma mai cikawa summiya fatihan da farko an ambace shi da sunan fatihu li wujuhin domin wasu fuskoki na dalilai min ha daga cikin fuskokin da suka sa aka ambaci manzan Allah da sunan alfatihu mai buɗewa أن الله تعالى فتح به البصائر للإيمان والمعرفة بالله للي الله تعالى يا بود زكاة نباينسا به ده منزل الله للإيمان دومين إيماني كما يا بود زكاة عارفين ده منزل الله والمعرفة بالله سبوة علم معرفة نسلم الله تعالى دليلي نفرقه لأكتب مسألة الفاتحة wannan ya daga fuskokin da yasa ake cewa manzala alfatihu mai budewa annahu tabaraka wa ta'ala cewa shi alhaqqu tabaraka wa ta'ala Allah madaukakin sarki fataha bihi abwabar rahmati alal khalqi umuman ya bude kofofin rahama alal khalqi ga halitta bihi da manzon Allah umuman gaba daya anan ba maganar musulmi ko kafiri ko mutum ko aljan ko mala'ika ko dabba ko ƙwaro ko jamadat duk wata halittar da Allah ya halicce ta to da manzon Allah ne ya buɗe wa halittar nan kofofin rahama a gane ai da albarkar manzon Allah ne ke yin ruwan sama in ruwan sama ya sauka musulmi kadai zai amfana har har kafiri dan adam kadai zai amfana bal har aljanu da dabbobi da sauran halittu ko eh tunda manzo Allah shine ainul rahmatu rabbaniya ainihin rahamar ubangiji kuma Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ko kuma akwai inda Allah ya bamu labarin ruwan sama din rahama ne ko yanshuru min rahmatihi ko wa wa yanshuru rahmata yana magana akan ruwan sama to tunda rahama ne manzala kuma shine ainihin rahama to wannan bangaren umumi gaba ɗaya duk wata halittar Allah ta samu rahamar Allah ne a duniya a dalilin manzan Allah wa alal mu'minina khususan sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama eh shine mai bude kofofin rahama ga mu'minai khususan a keɓance musamman an je lahira aka yi tsayuwan nan aka gaji an kasa yi wa Allah magana a ƙarshe shi zai magana ai ya buɗe ƙofar rahama ya aljanna ta tafi aljanna a zo a yi hisabi a huta da wannan tsayuwa ta alƙiyam wa hazanil wajhan waɗannan fuskoki guda biyu na cewa manzon Allah Allah ya buɗe zukatan muminai domin yin imani da shi ya buɗe zukatan aribai domin sanin Allah da manzon Allah fuska ta farko fuska ta biyu manzon Allah da shi ne Allah ya buɗe ƙofofin rahama ga dukkan halitta umuman ya bude kofofin rahama ga muminai khususan to wannan fuskoki guda biyu an sabu bil maqami su ne suka fi dacewa a wannan muqami na ambatan manzala da alfati mabudin rahama ne mabudin imani ne amma baya kole wata fuska da na fara shimfiɗa da ita da yake ati babu jinsi ba astaftihu kaga daga alfatu aka samu astaftihu to yawa amma waɗannan fuskoki guda biyu an samu bin maƙam su ne mafi dacewa da wannan muƙami wa mahallu isti'abi wujuhil baqiya mahallin bibiyar sauran fuskokin da suka rage nan fuska biyu kawai ya gaya mu fi ma'ana hazar ismin sharifi cikin ma'anar wannan suna na alfatihu wanda yake a sharifi madaukaki za ka same shi fi sharhin ya kusa farida a cikin sharhin ya kusa farida wai idan ka salatul fati da ma ugulika anan ba zai kawo su ba ya kawo wancan biyun don ya mana matashiya idan muka je bayanin ya kusatul farida ba ko littafin ya kusatul farida ya ce maka wai salatul fati dama asalin ya kusatul farida sunan salatul fati ne da shehu tijjani ya sa mata shi ma wanda ya yi littafin ya kusatul farida azon sunan ya yi ya sa littafin ya kusatul farida yanzu muna magana ne akan shirin buliyatul muridi to lokacin da ya zo ambatan salatul fati mai suna ya kusatul farida inda a ciki ne ake samun cikakken alfati lima ubulika to za mu ji a sauran fuskokin albaqiya wanda suka rage nan da mun ji fuska biyu in muka je sharhin salatul fati a wannan littafi na muratul murid to za mu ji sauran fuskokin yace wal muradu biman qad sabaqa abinda ake nufi da cewa man kad sabaka wanda ya yi rigaye can ka in ka duba bai akwai alif ai wa min man bi katmu man kad sabaka wannan alif lil ishbahi ne saboda waka ne saboda tsafiya ya kawo kamar yadda can yace alfati ba kad ugliqa asali alfati ma kad ugliqa ne alifin saboda kafiyar waka ya kawo shi shi yasa ana sharhin bai kawo maka alif ba wal muradu bi man kad sabaka abinda ake nufi da wanda ya rigaya في كلام النازل أكل لكتاب المولى فقصيد المنة المريدي ابن بابا علوي رحمه الله تعالى أظن ذلك نجي من قد سبق سون الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام annabawa da manzannin Allah alaihi salatu wa salamu wanda suka rigayi manzan Allah zuwa duniya to manzo Allah shine ya zama cikamakin su wa khatamuhum to cikamakin waɗannan annaba da manzanni هو نبينا شين النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى كما عند الله تعالى يتي ولكن رسول الله بأن يتي ما كان محمد أبا أحد من رجالكم النبي محمد bai zaman so uban ɗaya daga cikin mazajenku ba walakin rasulullahi sai dai matsayinsa a cikin ku shi manzon Allah ne wa kataman nabiyina kuma cikamakin annabawa a ma'anar katam da wancan ma'anoni da muka ambata wa ma'ana katamun nabiyina ma'anar shine cikamakin annabawa ai katamu nubuwatin nabiyina cikamakin annabtar annabawa ina ba ta an gane akwai abin da aka yi hazafi a tsakanin katamu da annabiyina shine nubuwa da qur'ani yace walakin rasulullahi wa kataman nabiyina abun nubi walakin rasulullahi wa kataman nubuwatin nabiyina shine cikamakin annabtar annabawa ai annabawa su ma ƴan adam ne bayan sun shuɗe ai an yi wasu mutane wanda ba annaba ba bayan manzo Allah ya yi wa fati ai wasu mutane sun biyo baya ko to abin nufi annabtar ce manzo Allah ya zo ya cika ai alamatu tamamiha manzo Allah shine alamar cikar annabta wa katamu baitiha shine cikamakin daki ko gida na annabta fala yumba'u ahadun ba annabtar da wani mutum ba da hu bayansa ina fata an gane ba wani annabi yunabba'u ko yumba'u da za a annabtar da shi ba da hu bayan manzon Allah au ko kuma ma'anar khataman nabiyina allazi bu isa akhiruhum shine wanda aka aiko shi a ƙarshen annabawa saboda haka fala nabiyya ba'dahu ba wani annabi da zai zo a bayansa wal ma'ana yani waɗannan ma'anoni guda biyu ka gane ai na alamatu tamamiha ko da khatamu baitiha bi hasbi dabti ta'i khatami in an karanta shi da gwargwadon wasalin tannan ta katam ba katimi ba wannan ma'anar guda biyu duka in kayi fata'a ne a tawun din kace khatamun nabiyina kamar da zo a kira'ar hab walakin rasulullahi wa khataman nabiyina ko mu kira mu ta warshufa walakin rasulullahi wa khatimun nabiyina ko ko ko ya take ne a tamu ko take ne ne fata da kizra to kira'oyin da guda biyu ne wa huma waɗannan fassarori guda biyu ko ma'ana guda biyu to da ƙara bani sun kusanci juna cikin ma'ana ka gane yayi in kace shi ne cikamakin annabta daidai ne in kace shi ne cikamakin annabawa ba wani annabi da zai zo a bayansa ko duka ma'ana ɗaya ne sun yi kusa da juna ma'anonin guda biyu wa kalmar sallallahu alaihi wasallam annubuwata bi baitin hakika annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi wanda bukhari da muslim da ahmad ibn hanbal suka rawaice shi ya misalta annabta bi baitin da wani ɗaki da aka gina ƙadi ko kunnila an kammala wannan ɗakin cif an gina shi an yi rufi an yi komai illa maudu'u da binatin wahida sai iya gurbin tubali ƙwaya ɗaya ne kawai ya rage wanda ba a ƙarasa ginin ba an yi komai an kammala gini ya cika amma sai aka bar wani tubali ɗaya ko wani bulok guda ɗaya wanda ba a sa ba a wannan ɗaki. Ina ba ta an gane. Wa annahu cewa shi magana sallallahu sallama huwa tilkan labinatu shine wannan tubalin da ya rage ba a cika wannan gini ba. Faƙala sallallahu alaihi wasallama Magana sallallahu sallama ya faɗa a hadisin yace masali wa masalul anbiya min qabli yace misali na da misalin annabawan da suka gabace ni yace ka masali rajulin bana baitan kamar misalin mutum ne ya gina gida wa ahsanahu ya kyautata wannan ginin fa akmalahu ya cika ginin ya kammala shi komai da komai illa mawdu'u labinatin sai gurbin wani tubali ko bulok ne kawai shine bai sa ba min zawiyatin a wani gefe na ginin a gefe ɗaya duk gefen gefen sauran guda ukun katangun sun cika gefen katanga ɗaya ne ita ma an yi komai kawai blok ɗaya ne ya rage ba a ƙarasa min gawa yahu daga gefannin wannan ɗaki guda hudu ɗaki ba yana da gini ko kwana ba katangu guda hudu suke haɗuwa su yi ɗaki ko kuma su yi katangar gida to dukkan zawaya guda uku gaba ɗaya gini ya cika cif sai gurbin zawuya guda ɗaya min zawayahu daga wannan ɓangarorin wannan gini shi ne kaɗai blok ɗaya bai cika ba faja'alan nasu ya na bihi mutane suka haɗu suna kewayawa bihi ga wannan ɗaki an zo ganin gida an gama gida ya cika ko an gama ginin ɗaki masha Allah daga nesa ana hangowa ga sabon fenti ga rufin kwano yana kyalli da suka zo suna kewayawa suna ganin wannan ɗaki wa ya ta'ajjabuna lahu suna mamakin irin kyan wannan gini da suka kewayo ta bangaren inda gini bai cika ba sai suka gungun tubali ɗaya ko bulo ɗaya bai cika ba wa yaquluna sai suke cewa Allahu da atabi lajinatu ina ma da an sa wannan tubali ko wani bulo guda ɗaya gini yayi kyau gida ya ƙayatu ta ina ma da an daure an sanya wannan tubali guda ɗaya ko bulo ɗaya da ya rage to manzon Allah yace ƙala yace fa anan lajinatu ni ne wannan tubali ko bulok ɗin da ya rage daga an sa ni to annabta ta cika ba wani kuma wanda zai ce ai akwai sauran gurbi da ya rage na annabta fa ana alladina ni ne wannan tubali ko wannan bulok guda ɗayan da ya rage sai ya ce wa ana katamun nabiyyin domin ni ne cikamakin annabawa wa kad masalun nubuwata hakika malamai sun masalta annabta bi da'iratin da wani cycle ko wani kewaye da'ira ullifat min nuqadin da aka kewaya ta ko aka shata ta da wasu ƙwallaye kamar ka samu ƙwallayen goluba eh ka dinga toka su a cikin yashi ka kewaye da'ira kamar kuri da ita ina fata an gane wa wujudin nuqatil akira to samuwar wannan ƙwallo na ƙarshe guda ɗaya to huwal mutammimu shine mai cikawa bi surati da'irati da ga kamannin wannan da'ira da aka kewaye da ƙwallayen goruba misali kamar an kewaye da'irar saura ƙwallon goruba ɗaya da'irar ta cika ƙwallayen su haɗu da junansu sai kuma aka nemi ɗaya aka rasa ina fata an gane to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga an zo an sa shi a wannan da'ira ta annabawa wujudul lubtatil akira samuwar wannan kwallo na ƙarshe huwal mutannimu li suratil da'ira shine mai cika kamannin wannan da'ira wal muzhir li haqiqatiha shine mai bayyana haƙiƙanin da ce wannan da'ira ta cika bi jami'i awsafiha zai bayyana ta da dukkan sukofinta da ya dace da ita intaha anan batun sharhin alfatihu da alkatimu ya ƙare. Alhamdulillah sai mu shiga batun azka, salatin wa salamin wa ala ashabi wa ali zawil ula. Mun gama sharhin baitin farko sun ma'al alfatihi ko ma qad ugliqa wa man bihi katmu man qad sabaqa saura sharhin azka salatin wa salamin wa ala ashabi wa ali zawil ula insha Allah. Alhamdulillah.